أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan majalisar biyu guda ga wanka tare inda muke littafi na al'adabul mufrad ko na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka yi sanin shi da imamul buhari yau muna lahadi nawa ga jimadal 11 11 ga watan jimadal ahar ko shekara ta 1445 wancan satin muna da kitabul miya muke abinda shayi addu'a ne da'awat ina ga zama hau kitabul da'awatin nabi muna dai idin ruwayoyi ne wanda suka ka nau'uka na azkar addu'o'i waɗanda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama su yi da lafazin su yadda ake addu'o'i muna wannan baba babuka ne wanda suka yi bayani akan addu'o'i ina ga mun kare babi na 276 eh da 86 yanzu kenan zan mu tashi babi na 287 ko babi na 287 masu littafi ko babi na 287 hadisi na 661 haka ne ruwa ta 661 babu na 287 ya ce babun du'a'i inda sabbibi sabilillahi addu'a'u yin addu'a kama wannan ruwa ta ta nuna ma gurare inda ake karba addu'a gurare inda inda ake karba addu'a gurare inda ake karba addu'a daga cikinsu ne sai shin hudu babin sai ce babe addu'a yin addu'a inda saffe gurin sahu fi sabilillahi inda ake yaki fi sabilillahi amma da yaki da fi sabilillahi ba irin yanzu ba kenan kamar mujahidin suka yaki fi sabilillah safun nan gurin karba addu'a ne sai ka ruwaya ta 661 inda ruwaya take nuna mana gurare sa'a guda biyu wanda sa'a innan guda biyu ana bude kohohin sammai kuma in an yi addu'a lokaci ne wanda Allah yake karɓar addu'a ga wannan ruwa sai ya faɗi guda biyu ga wata ruwa kuma yana faɗin har guda uku to karanta ruwa wannan
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سحل بن سعد قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله
kamar shiga wani ruwaye da kawai ruwa ta 660 ita ce muka wancan satin ko wanda an nima a ƙara wannan adda'i ita ruwa ta 660 wannan adda'a ce wadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake karanta wannan adai uku da sahi uku da marice ba abin da zai same shi a wannan rare mai ruwa wancan satin mai karanta sai shi wanda yake ba da ruwaye dan usman bin affan ne wanda ake ce mai abana bin usmana shi ne yake gayawa wani hadisin sai yake cewa mutumin hadisin shi aban dan usman dan affan yake cewa ya ji manzan allah mai tsira da aminci yana cewa man kala duk wanda ya faɗi sabaha kulli yomi sahiya kowace yini da sahiya matan kenan wa masa'i kulli lailatin da maritan kowane dare salasan salasan so uku uku kenan wani shine ake ce mata addu'a muqayyada addu'a muqayyada kenan inda aka ce ka tsaya uku aka ce kai uku kaka ce hudu amma da wata rana saki addu'a mutlika kai ko ka kara to amma dai wani aka ce salasan salasan so uku uku uku da sahe uku da madace kama a rubuta ma komprime na ce turuwa matan turuwa suwa kenan ta haka ake wannan adda kenan duk wanda ya faɗi wannan adda uku da sahe uku da madace sai ce mi ga adda bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul to bismillah karanta su ku annima a sake karanta ta بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم to kaga ba wai ya haddacewa in mutum bai iya ma ya rubuta ta ga masu shi kenan duk wanda ya wadu wannan uku addu'a so uku da sahe so uku da marije sai annabi ya ce lam yadurhu shay'un wani abu ba zai sa- cutar da shi ba a wannan rane duk wani bala'i masifa kaza kaza baya cutar da kai ba a wannan rane to inda aka samu shi wanda yake koya hadisin shi sa- wannan aban dan usman bin aban ai shi ne yake koya hadisi a majalis ya ce annabi ya ce to shi kuma aban din bai da lafiya yana da wannan shalal kama shalal shalalin nisbi kamar gehen shi gud- gudin shi yayi paralize eh kamar gehen jikin shi guda yayi paralize to yana zama shi bai da lafiya sai yake karanta mutane wannan hadisin an take kuma shi ga gehen jikin shi yayi paralize to sai wanda yake ɗauka hadisin sai zira mai ido yake kallon shi yake kai kana koya mu addu'a ne kai kuma ga kanan kai ma ga kanan dai rau- ga kanan sai ya ankara shi a bana da ya ankara sai ya gane wannan da ya zira mai ido dan na koya mai hadisin ne na ce wannan hadisin duk wanda ya wadu wannan addu'a uku da sai uku da mace ba abin da zai same shi dan wannan a ƙasa sai ya ce ma sai a bana ya ce wa kana asabahu darfa min al-farish ko faj'ala yanzur ilayhi sai wanda ake koyawa hadisi yake kallon a bana fafaɗin al'abu sai a ba da ya an karo ga wannan kallon da yake min wannan dan na koya wannan hadisin ne na koya wannan addu'a na ce in kawai so uku da sahi so uku da marece ba abin da zai same ka ni kuma ya gani gana ina jikina a shanye sai a ba da sai ce innal hadisa kama hadastuka ai wannan hadisin kamar yadda na baka labari haka yake daga gurin manzon Allah sadiqul masaduq walakin ni amma dai ni lam aqulhu zalika al ban faɗe shi ba a wannan ranar liyam dai kadarillah dan kadarar ubangiji ta shuɗe kenan ranar da wannan cutar ta same ni ban faɗi wannan hadisin ba ga wata ruwa sai yake cewa wa inni wallahi nasita hazihi du'a wa hazihi laila a ranar da wannan abin ya same ni na manta wannan addu'a bai yi ta su uku uku ba ga wata ruwa sai ce asaba ni ma asaba ni fa nasitu an aqulaha a ranar na wayi gari wani abu ya same ni ina cikin wani hushi sai na mance wannan addu'a bismillahi allazi la yadur ma ismi shay'un ban yi ta ba kenan me zai gane idan kai tawakkali da Allah ka karanta wannan addu'a su uku Allah zai kare ka da komi in kadara ta zo Allah zai sa kai ka mance baka wani ba ba kai addu'a ba in kadara ta zo amma da kai zaka addu'a kai ta da ni da kawai haka ne shi ma a bana aita inni nasitu hazihi du'a hazi laila ai in kadara ta zo sai aka manci kenan kadara ta zo sai a bani shi ma bai hudu wannan addu'a ba kenan me zan mu rike nan wannan ba karamar addu'a ce ba ba wahala kowa iya ta nawa uku da sai komprime ne turuwa matan turuwa su bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa samiul alim da sai kan kauta da gida ka hodi bayan da mace zaka kauta ka hodi turuwa turuwa ko ba karawa a zakarin muƙayyada ce muƙayyada annabi ce uku ka tsaya uku mun gano na ko sai mu zo ce babun babe du'a'u inda safi fi sabilillahi yin addu'a idan aka shiga safu a cikin yaƙi na hanyar ubangiji sai ka ruwa ta 661 ce hadasuna isma'ilu isma'ilu ya ka hadisin shine isma'ilu ibn abi uwais dan kanwai imamu maliki ne kenan kamar imam maliki yana mai zaman baba ko ya ce kala hadasa ne malik yawa don kaga shi ismail hece hadasa ne wa malik kenan imam malik ya bani labarin hadisin imam malik rahmatullahi alaihi an abi hazim daga wa abi hazim an sahal bin sa'ad daga sahal dan sa'ad as-sa'idi sahal bin sa'ad as-sa'idi sahabi dan sahabi sahal in sahabi ne sa'ad in ma sahabi ne sahal bin sa'ad ya mutu ya an ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya shi sahal yana da shekara kamar 15 amma dai baban shi sa'ad sahabi ne shi ma sahabi ne malaman tarihi suna cewa shi sahal din nan huwa ahiru man mata min sahaba bil madinati shine a madina sahabbai wanda suke ganin madina shine karshen mutuwa ba na duka sahabbai ba wasu ce shine dan ya rasu hijira tana da shekara 901 muka ce shi ba shi sahabi baban shi sahabi sai ce sa'ata ne lokuta guda biyu tuftahu lahuma abwabus samai ana budewa a gare su kofofin sama lokuta ne guda biyu ake mi ake bude kohohin kohohin sama wa qalla da'i da wahala mai roko ta rudu alaihi da'awatihi za a mai dame addu'a shi ba amsa ba wa qalla da wahala ko kuma wa qalla kadan ne ta rudu alaihi da'awatihi zaka yi roko a mai dama addu'a ka ba amsa ba a wannan lokuta guda nawa guda biyu in ji wa? in ji sa'ad kaga amma da wannan hadisin anan sai zo mi sai zo makufu ne na sahabi ne wadda ko sai zo makufu tun da sahabi ne bai ce ba an sahal bin sa'ad an rasul sallallahu alaihi wasallama amma dai hadisin mun yi shi anan amma wadda kitabus salati mun yi hadisin anan wadda tunda ai nan ma dai cewa hadisin Isma'il hadisin Malik kenan hadisin Misha a muwadda shi ma yazo a haka mafkuf kenan amma da Ibn Abdul Bar da yazo sharhin shi sai ya ce la yuqalu misl haza ar-ra'y kamar kwatamcin sahal ba zai faɗi wannan magana ba a ra'ayin shi ne wadda da gaibi ne kenan ya ji wannan hadisi ne daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dan wannan ya faɗi dan wannan a wani guri hadisi yana zawa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama kenan zama gane hadisi ne dai sahihi sa'ata ne tuftahu lahuma abwaab as-sama'i ana bude kohin wa qalla da wahala ko kuma kadan ne da'in mai roko tarudu alaihi da'awati za a maida mai addu'a shi ba amsa ba shine hina ya hadurun nida'u a lokacin da ake kiran sallah shine ya hadurun nida'u a lokacin da ake kiran sallah sai na hice ma shi na lokacin ya haduru kiran sallah yake zawa kenan ga ruwa ibn hibban sai ya ce ma inda nida'u fi sallati sai fasarta min abin inda nida fi sallati lokacin da ake kiran sallah wasabbu fi sabilillahi da mayaka waɗanda suke yaƙi su fi sabilillahi lokacin da suke jeruwa kenan shine ga wata ruwa sai ƙara na uku yace kuma lokacin da ruwa yake sabka ruwan sama kamar lokacin da ruwan sama yake sabka ga wata ruwa ya kare na ukuna lokacin da ruwan sama yake sabka lokacin nan ma lokacin amsa addu'a ne ga yana mai zai gane ana hadisin sa'a nawa ga mu ruwa yana sa'a nawa ta warko lokacin da ake kira sallah na biyu lokacin da mayaka suka yi sau sau ga wata ruwa sai kara wanne lokacin da ake ruwan sama to nan da ya ce ma lokacin shi ne ya hadurin da yaushe ne shi ne ya hadurin da yaushe ne za a dai eh an ayi da kai sallai sai kuma hadisin abi umama ai yace idza nadal munadi futihatis sama'u wastujibat du'a'u faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahayyana al munadi ga wani ruwa sai ce iza nadal munadi idan mai kiran sallah yayi kiran sallah futihat abwabus samai ana bude kohohin sama wastujibat du'a ana karbai addu'a mai addu'a faman nazala bihi karbun duk wanda wani bakin ciki ya sabka kansa au shiddatun ko wani tsanani na masifa fal ya tahayyana munadi yayi kirdadan lokacin da ake kiran sallah sai ya faɗi bukatar shi kuma yadda ake yin fa'iza kabbara idan ladan ya yi kabbara sai ku yi mai kabbara wai za ta shahada in yayi a shaɗu Allah ila illa kuma ku yi a shaɗu Allah ila illa in ya ƙare sai ku yi wani adda Allahumma rabbi hazi da'awati ta mako in an ƙare wannan tukwana sai ka yi mai sai ka yi adda kenan ne ke ne kenan lokacin da ake wannan adda'a ce mustajaba ake karba kenan mai zama ɗaukar suna idan ladan yana kiran sallah sai mai kenan kaga hadisi ma na abi umama na abi umamata nuna sai in kana cikin wani bakin ciki masiwa bala'i bukatoci sun kibiya sai kai kirdada lokacin da ne lokacin da ladai yake kiran sallah ya hodi ka hodi ya hodi ka hodi in ka kare kai Allahumma rabbi hazi da'awati tama anan sai ka tsaka yi addu'a amma dai ku gane addu'a kuma ba a yin da tsankani ikama da ikama ba kamar an zo sallah ana yin addu'a ne bayan kiran sallah kafin ikama amma dai malamai sun je wannan wanda ake tsankanin an zo an yi sahu an yi ikama za a ci Allah akwai wannan baka tsaka daga hannu kai addu'a sai ibn qayyim sun ce nan bid'a ce nan tsaya zaka yi addu'a zaka yi ta bude sallah ita ce addu'a anan ita wannan addu'a da yake ni na ladani yayi kiran sallah kuma malamai suka ce sai ka cika sharadi biyu tunda ai ta akai hayya ala ai ai kiran ka ne ka zo kai sallah kenan sai ka bi ladani ya hudi ka hudi kai addu'a kuma ka zo kai sallah a lokacin kenan ba ka zo wuciya ba kai addu'a kai gaba sai ka cika sharadi ai ta akai zo zo zo zo to kenan me zaka yi sai kai addu'a ka zo kuma ai sallar da kai kenan ka cika shaidar sai Allah ya amshi addu'a ta kai mun gane wannan ruwaya kalkashin wannan hadisin malamai sai suka hudo gurare wajen guda 12 ko 13 ibnu qayyim ya hudo su wannan lokacin nan ne ake bude kohohin sammai kamar lokutan da ake bude kohohin sammai da kai gurare sun kai 12 ko 13 to a cikin 12 muka doka 12 shidda suna aiki da aikin ɗan adam mukallaf in mukallafi shine zai wani aiki in yi wannan aiki shi mukallafi sai dalilin wannan sai a bude kohoyin sama kamar yadda ku abin da zaka wadi dan girman abin sai kohoyin sama a bude ma abin isa sama direct ba ya tsaya ba da wanda suka ce min auqatin lati tuftahu fiha abwabus sama auqatin ta ta'allaqu bi qawlika aw fi'lika da kai aikin da yake rataya da kai mukallafi faɗakka ko yin aiki da kai kenan da kai aikin da in ka yi shi ko wata faɗa da in ka faɗi to wannan yana sanya abu ne kowai sama kenan direct aikin sai ne sai je muka ce guda nawa guda na farko wanda kai ya rataya a kanka kai mukallafi da kai guda shida na farko suka ce inda kaulika la ilaha illallah da inda zaka yi zikiri ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kenan in ka faɗi wannan cewa la ilaha illallah tana sa abu da kowahin sama amma da ita kuma cewa la ilaha illallah sai a ka sharadi ba ko ba kowa ya ce la ilaha illallah ake buɗe mai kowahin sama da kuwa sharadi sharadin sai hadisin turmuzi ya fasarta mu shi inda adam sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qala abdul la ilaha illallah qattun da dai wani bawa bai ce ba la ilaha illallah illa futihat lahu abwabus samai har sai an bude mai kohohin sama amma dai sai yace kaddudin sai yace mukhlisan nan magana take yana mai tsarkake ta yawadi ba kawai haka ba kenan yana mai tsarkake ta mai yarda da ita mai aiki da ita kuma shaɗin na biyu ce mashtani bal kaba'i a kuma ya nisanci manya-manyan zunubai ke na shaɗi guda biyu ga mai haɗin la'ilaha illallah idan ya haɗi ana buɗe mai ƙohohin sammai shaɗi na harko? ka haɗi la'ilaha illallah in makulisan shaɗi na biyu ka nisanci manya-manyan zinibai alkaba'ir a yi musansu ka nisanci su kenan duk wanda zai ce la'ilaha illallah indiya haɗe ta da ciki ɗaya makulisan kuma ya nisanci manya-manyan zinibai a lokacin da zai haɗi ana buɗe mai ƙohin samai nan nan ɗaya ko na biyu sai ce inda ƙaunuka in kai wannan zikirin duk wanda zai wannan zikirin ana buɗe mai ƙohin samai wannan zikirin allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukuratan wasila makaranta shi allahu allahu akbar kabiran walhamdulillahi wa subhanallahi bukuratan sake dai Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukuratan to wannan a ina ake hudishi aya sallama ana ana so hudishi na a ina ake hudishi a sallah wajen takabiratul ihrami kan karanta fatiha ma ana so kai wannan kama ai takabiratul ihrami Allahu akbar kan kai fatiha ana ma ana so kai wannan kan ka fara kai ka hudu sallah ana so kai wannan ko bai ta wani haka ma azkar ne wanda in kai shi zikiri da in kai shi da ciki daya shi ma ana bude ma kohin sammai mun gane saboda hadisin abdullahi dan umar wanda musulmi ya hudo hadisin abdullahi dan umar yake cewa baina ma na hannun musallima a rasul sallallahu alaihi wasallama wata ran muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama iz qala rajul sai wani mutum yace min alqaumi daga mutane yayi wannan addu'a Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukuratan wa asila sai wannan addu'a da yi wannan addu'a fa qala sallallahu alaihi wa sallama man qa'il kalmati kaza wa kaza da annabi ce wai hudu wannan kalmar sai sahabi ya ce ana ya rasulillah sai ce ni ne na hudu ya manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajibtu laha nayi mamakin wannan kalmar da ka wadi futihat laha abwaab samai domin wannan kalmar da ka wadi an bude mata kohohin sammai dina ta kawata take sai ibn umar arwa yake cewa fa ma taraktu kunna munzu sami'tu sallallahu alaihi wasallama yaqulu zalika daga nan ban taɓa babarin wannan Allahu akwai inda sai na yi ta daga ranar da na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalmai ya ce kai wannan da kai ta wannan kalmomin dirar ta ta sama an buɗe mata wace ce Allahu akbar kabiran walhamdulillahi wa subhanallahi bukuratan na nawa kenan na biyu na farko wane ne na farko wane ne na farko la ilaha illallah na biyu Allahu akbar to sai mu zo na nawa kenan na uku na uku inda zaka ce alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi a ina ne kyau ne shi in aka ce ne in aka ce sami Allahu sami Allahu liman hamidahu rabana rabana wa lakal sai ka ce mi hamdan mudayiban mubarakan fi kenan ai shi ma ka ko wannan kalma ce in ka hade ta ana bude kohin samai shi ma da kai hadisi da yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi da ya wadu wannan falan ma salla sallallahu alaihi wasallam da aka kare sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zalla man lazi kala haka haza wane ne hudu wannan kalmai sai wani mu ce ana ni ne na hudi wa ma aratu illa alkhair amma dai da na hude ta bai nihin wani abu ba sai alheri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan namijin laqad futihat alhasaba an budewa wannan kalmar da ka hudi kohohin sammai a ga namijin kenan kaga daga an ce rabana hamdan ɗayiban mubarakan fi kenan waɗanda ana sami yana sa abu ne samai na nawa kenan na uku sai na hudu inda inti zalika li salatin lokacin da aka kare sallah sai ka kita hiya gida sai ka tsaya kake a zakar kana jiran sallah gaba nan ma kai wani ana budewa kofin samai kawai misali yanzu an kare to ba mu ana jiran lisha ko an kare a zahar baka je ba gida kana jira kenan kawai jiran sallah bayan sallah an kare sallah kawai baka ta yi ko ina ba ya katsa ke jiran sallai sallah gaba mun gane na nawa kenan shi ma wannan ruwa imam ahmad a hadisi abdullahi dan umar yace sallaina ma annabi sallallahu alaihi wasallama zati laila mun yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana fa aqiba man aqiba wanda ya zauna bai tafi ba gida ya zamna wa raja'a man raja'a wanda zai koma gida kuma sai koma kenan sun kare sallah da inji Abdullahi dan Umar sai kare sallah da ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka rubi gida nawa gida biyu wanda ya koma gida wanda ya zauna a masallaci ya zamna kenan da wanda ya zamna a masallaci ba sallar magriba ne da wanda suka zamna a masallacin suka zamna waɗanda suka tafi gida kuma suka tafi sai da annabi ya komo shi ya isko waɗanda suka zamna ba su tafi gida ba sai ya ce musu abshiru ma'asharar musulmina ina ba ku albashir ku jama'a taron musulmin nan annabi sai ba su albashir ya ce ha za rabu kuma azza wa jalla kad fataha baban min abwabil janna yace ubangijinku ya bude muku koha daga kohin aljanna baicin wannan ko ubangijinku ya cewa mala'iku ya mala'ikati ya ku mala'ikuna unzuru ila ibadi ku kalli bayina a nan duniya a dubari da sun zo sun yi sallar farilla wa hum yantazuruna al-ukhra kuma sun zamna dan jiran ta gaba kenan guri na nawa kenan inda ake mi inda ake mi to zana su ka mu ci gaba a'a na farko na farko mutum ne zana la ilaha illallah Allahu akbar kabira to kuma ma eh hamda kasiran to da wanda ya zamna an kare sallah yake jiran farilla kenan nawa kenan hudu sai na biyar da awatin da wannan kiran wanda mutum ka zalunce shi ya adda shine iza da autar lawa anta mazlumun kamar ka zalunci mutum ka cuce shi ce Allah ya isa sai Allah bude kawai ta ta isa ka cuci mutum to mu ba shi ka cuce shi wani adai adai ta mata ya take bude mata ta shi ma hadisin Tirmidhi eh yace salasatun mutum uku la taridu da'awatuhum ba a mai da addu'arsu daga cike ce as-sa'imu hina yafturu da imamul adil da da'awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta sai yace wa da'awatul mazlum ita addu'ar wanda aka zalunta yarfa'u Allahu fawqal gamam Allah yana daga ta saman gilgishi wa yaftahu laha abwabus samai Allah ya bude mata kohohin sama ta je ta kai kara wa ya ƙulu rabu ubangiji ya ce wa izzati la'ansuran naka walau ba da ke na rintse da buwaya ta zan taimake ka ko da bayan ɗan lokaci da wana ke gudun allah ya isa ko ka cuci mutum wani abuwa duk in yi ce allah ya isa allah ya isa kenan kaga addu'a wanda aka zalunta ita ma in yi kuka jina ta da buɗe mata ƙofar sama ai shi da wannan wacce wannan ruwaye ta buhari da musulmi ke cewa ita buɗa wata mazlum fa innaha laysa bainahu wa bainallahi hijabun babu shakammaki tsakankanin da dawa tsakankanin da dawa da Allah na nawa kenan na shidda inda hurujin ruhul mu'min lokacin da mumuni mai tauhidi mai imani salihi waliyin Allah mutum nagari in za a karɓi ran shi mala'iku duka ana buɗe ƙofar sama mala'iku da can kowa yana cewa a karan a kawo ran a karan nan mala'ikun da suke can sammai ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai kowane na Allah Allah wannan rai ya biyo ya biyo ta kai shi kenan ran mumuni amma ne ba fa waliyin Allah salihi nagari irin wancan to idan in zai mutu duk kohi mala'ikan bude kohin sammai mala'iku suna Allah ne Allah kawo Allah kawo Allah kare shi kowa na so tarbarai kenan wannan kudade da muka zana guda nawa guda shida to su ne ake bude ƙohohin sama amma dai abin da ya ta'allaka dawa da aikin da aikin da aikin bawa ya allaka da aikin bawa sai na biyu gurare hallo kamar shidda inda ake bude ƙohohin sama amma dai shi kuma ya allaka da da lokaci fiya abuwa tuftau fiya abuwa sama amma dai muktarina ne bil waqati dunal fi'il mukallafi ita ta jinginu da mi da lokaci ba da aikin baliki ba mukallafi ba shine wannan guda biyu na daga guda biyu na ko na farko ne ana lokacin da ake an an kare ko kuma nabi kuma inda liqama inda liqama gurin iqama dan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sawa bi sallati futuhat abwabus samai wastujiba du'a lokacin da aka yi iqama nan ma ana bude kohin samai kuma ana amsa addu'a na na farko nan hadisi wannan ya gura mu guda nawa biyu kenan sai ka ji nawa inda iqama ko fi jawful layli ba da ko hadisi ba a tsakiyar dare ko uku cikin dare uku idza kana sulusul layli baqi ya habdullah azza wa jalla ila sama'i dunya suma yuftawa abwab as-sama Allah yake zawa a bude kohin samai a ce wane ne mai tambaya a bashi wane ne mai kaza a bashi wane ne mai kaza a bashi nan wa kenan na a a kuzana kuma kuzana na farko ne muka ce ai mun kare shi da wannan wanda ya allaka da bawa ko da mukallafi ko to wannan fa wanda ya allaka da zamani lokaci muka ce na farko ga guda biyu nan ko lokacin da kiran sallah ga yana alayi na biyu kuma lokacin ikama na uku kuma eh sulusun lai ukun dare sai ka zo na hudu kuma eh a'a baka musa rezo shidda da shidda ne shidda da shidda ne sha biyu zama zana shidda na harko sun rataye da wa da aikin bawa shidda na biyu sun rataye da lokaci to yanzu muna zana wanda ya rataye da lokaci ne mun zana gudana wanda ya rataye da lokaci da wanne da wanne kiran sallah lokacin ikama a'a ba mu zo kashi ba eh tsakar dare da za ka laya ka zana kuma ruwan sama shi ma'ai lokaci ne kuma da kwai daidai lokacin azawar kan ayi azawar lokacin azawar kan ayi azawar ai da kwai hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi abdullahi bin sa'ib yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli arba'an ba'da an tazuli shamsi qabla zuhuri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai wa wa uhibbu an yas'ada li fiha amalu salih kamar kan ayi zawali kan ayi azhar da ko wani lokaci shi ma ana bude kohohin samai dan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin na kullun sai rika raka hudu bibi so biyu sai ce ina so in an bude kohohin sammai kin nan a wannan lokacin aiki na ya je ni ina abin kirki bayan wannan sai ranar litinin da alhamishi akwai wata sa'a a ranar litinin da alhamishi ana bude kohon sammai shi ma hadisin da ya ce tuftahu abuwa ba saba'i ana bude kohon sammai yomul isnani wa yomul hamis ranar litinin da ranar alhamisi a gafartawa dukkan bawan da bai shirka da Allah sai dai mutum biyu waɗanda suke gaba sai a ce bando nawa kenan shidda a'a shidda da shidda kenan malamai suka ce wannan lokutan su ne hadisai suka zo inda ake bude kohohin samai kenan amma dai wannan ruwa sai zana ma guda nawa guda biyu shine gurin safufi sabilillahi da kuma da kuma kira sallah sai ce yanzu zai shiga sabon babi sai cewa babun da awatin nabi da wane? sa'a ta juba ai mun ce wa'an sun ce kaza wa sun ce kaza muka kawo wannan ai da kwai fi juma'a ta ahir salata wannan hadisi mun shi ma a wannan ko amwada a ranar juma'a da kwai karshen lokaci wanda bawa bai tashi bai roki Allah ka'iman sai Allah ya biya mai bukatar shi a ranar juma'a sa'a ta karshe kusan kusan rana ba ta fada ba sai ka ɗauki kamar wani kamar wata disattar a zuwa ko disattar trant zuwa yin sallar magarba shi ma lokacin da kai kirdada ka tsaka kana lokaci da shi ma na amsa adda sai kuma ma sabon babu yace da awatin nabi addu'o'i na annabi da awat kenan duk irin addu'o'i da annabi to wani shi ne zai ta kama irin addu'o'i da annabi ko ya sahabai ko wanda ya da kanshi kenan wani ruwayu ne duka zan mi tai imam buhari ya kasu irin addu'o'i annabi kala kala filla filla kenan sai mu tsaya a nan ko zai shi musuluncin ha yin firatik ne ba eh ba turi ne ba shi musulunci me aiki ne ba ba faɗa ba mai teori mai pratik ya yi? ai shi ne malamin suka yi suke to yanzu misali ai mu ko mun ɗauki yanzu kamar suna da kyau suna suna suna mutane su ɗauki suna eh kawai wa'an sun ɗauki suna kawai ka ajiye gemu ka ɗan galewa dodi kamar yadda fanta bai haɗi ba ni ba kawai wani ya ɗauki kawai ka yi ta hawan fe da ka inda ka ajiye lihiya ka ɗan gale wando ka yi sudi ne kawai assalamu alaikum kai da alisana shi ku sunna wannan shi ne sunna wannan adabin furat duk abin da ake ci ka rika firatik firatik abin da ake wani shi ne ahadis sunna eh ba kawai ka ɗan gale wando ba ka bar gemu ka sance ka yi asoki ka sa isil musulun aljihu ba shi kaɗai ne ba sunna wannan abubuwa ne na sunna firatik a yi su to amma dai sai ka yi me sai ka aiki ku gane ba malam fanta bai hudu ba ba yanzu mutum biyu ne mutum biyu ne wannan ya dangale wanda ya burge mu da asuwaki da hisilin musulmi aljihu bai jiya yan uwan shi daɗi bai sadaka bai kyautatawa wani azakar azakar in duk bai yana yin komi amma dai ka bashi kawai gayanan dai a siffa shi ne to amma dai shi wanta ya kyautata makwabta in ka daga shi anguwa zai sayu ai wani anguwa bai sayuwa wani kawai zaga dan galwa da ya bar gemu amma dai anguwa ya rena kowa shi yana ga shi gane musun ji kowa bai gane ba to saboda Allah ko kai ne mai bada aljanna yani ina hadisi da muka yi a can baya mata guda biyu dawa dawa ita wannan kwana take tana sallah tana azumi tana tana tana ita kuma wannan sadaka ma kawai ga tana abubuwa kadan take yi sadaka ma da ciku ne take yi aka zo aka tambaya annabi ya ce wannan tashi me yasa wannan anguwa kowa shaida ta yake mutumin kirki ce ta kyautata ta gyara ta yi ta yi ta yi eh me muke so mu gane ana ka san hudu wani abu ba su da ci ake suka gemu sunna ne aswaki sunna ne dan gale wando sunna ne to amma dai kai ne irin wani abu da muke wadi adawun fara da karka kyautata su eh aikin ake su ba kawai ba kawa wannan ƙarya ka zagi wannan ka ci mutunci wannan kai kai kai kai kai kai kai kuma ka dangale wando ka sa aswaki kai wannan eh ka ci ahlus sunna wal jamaa to kenan irin wannan abubuwan da ake wadi shine practicing sun ne eh mun gada wanda ko amma dai ko baka haɗu wannan ba kuma ka ce ka soki a siffan mai yin abin ba a suka siffan mai yin abin ko da kai baka yi ba niqabi ne ne sunna ne to ko da bikisa niqabi kake soki in kin soka kin izgili gawa ga addini gemu mene ne sunna ne ko da baka ko da ka aske gemu kanka soki bai gemu in kai ka izgili ga ɗage wando ka ɗage sunan manzo Allah ce ko baka ɗage ba kaka soki in ka bai izgili ga kawa to kai kuma kaka yi wannan abubuwan siffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a same ka kawai a zahiri ne ba a baɗi ne ba kenan ka zama a zahiri Musa a baɗi ne Fir'aun eh ka zama farawan a zahiri can kuma ka zama a a zahiri ka zama Moyis a baɗi ne ka zama Fir'aun to ba san wannan mun gane wannan je ka da'awatin nabi addu'o'i na annabi yanda annabi yake addu'o'i kala kala sai ci قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان اللؤلؤ- اللؤلؤة عن أبي سرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك غناي وغناي مولاي to kaga wata addu'a wanda ita ma annabi sai yana yawan yin ta yace hadathana al-amr bin khalid hadathana laysu an yahya bin sa'id yahya bin sa'id al-ansari an muhammad bin yahya bin hibban an lulu'ata lulu'ata maulat al-ansariya an abi sirma abi sirma shine sahaban nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abuwa abiwa sirma sunan shi malik bin al-qais al-mazini al-ansari shahida badar wa ma ba'da hawa ka da sha'ira kenan sunan shi wa maliku bin qais al-almaziri al-ansari shi wani abi sarma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace kana rasulu annabi ya kasance ya kula yana wannan addu'a yace Allahumma ya ubangiji as'aluka ina roƙanka ginaya wadata ta wa gina maulaya da wadatar dangina gina wanda ka roƙi wadatar kanka da wadatai duk ƴan uwanka ba ka sa su ya ada take karanta su uku
اللهم إني أسألك غناي وغناي مولاي Allahumma inni as'aluka ginaya wa gina maulaya Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ne ina roƙonka ginaya wadata wadata Allah ya baka wadata wa gina maulaya kuma da wadatar dangi na Allah ka ba su wadata kenan kawa kanka kawa iyalanka gaba da ka san a rayuwar da muke ciki ku je ku duka a danye ka ba wani mai husuwa ba lahiya launi ba so ake kai ta'adda in ma ba baka ba ba ba ne kenan sai ya zama to shi ya doke komi kenan kai wani adda kai wa kawa wa kawa kade kawa jika kawa wannan kowa kame mun gane maulaya ma me muka ce maulaya dangi samu kalmar maulaya qur'ani alqur'ani samu kalmar maulaya والكافرين لا مولى لهم ko ma tsaman wannan suratul maryam zakariya ko ma zakariya wa inni إني إني خفت الموالي yawa in hiftu mawali ne na yi tsoron dangi na min wara'i daga bayana kaga kalmatu mawali kenan dangi kenan wani addu'a kenan ka ce ina tsoron ina Allah ka wadata ina roƙon ka wadata ta da wadata dangi na kenan duk wanda yake so Allah ya wadatar da shi algina kuma nan da yake ne alginan nafsu wadata ta zuciya ka san da ko wadata ta zuciya Allah ya baka wadata ta zuciya sai Allah sanya albarka abin da yake samu kaga duk mutum ya hika samu da menene sai in Allah bai sa ya mai wadata zuciya ya hika shan wahala kenan wannan in kana yawan ta ka roki Allah ne baka wadata ta kanka kai mai addu'a kuma Allah ya ba dangin ka addu'a wadata Allahumma inni Allahumma inni as'aluka ginaya wa ginal maulaya Allahumma inni as'aluka wa gina musakide kenan ka roƙi me kawa kanka kawa danginka sai ce
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زحير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى أم- عن مولاهم عن أبي سرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله kenan wannan wai isnadin da yazo da sama kuma hallu isnadin ne yazo a ƙasa kenan wannan hadisin na wannan addu'a yazo a wannan isnadin na sama kuma yazo a wannan isnadin na hadathana Ahmad bin Yunus qala hadathana Zuhair qala hadathana Yahya an Muhammad bin Yahya an Maula lahum an Abi Salma sahabun kenan isnadi nawa gare bi gare kuma in ka lura duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da yawan addu'a ta Allah ya wadatar da su da kwai hadisin urwa dan zubairu yake cewa kana sahaba kana rajul iza da aqala allahumma aghnini wa aghni maulaya hadisin urwa bin zubairu kuma ga kuma a wannan littafin ma da muke in ka koma hadisi na 677 kuma 677 600 da nawa ne muke 660 kuma 677 600 670 da bakwai me yace karanta shi hadisi na 670 na wace da 74 da 74 da 74 674 674 yawa ka gani hadasana amr bin marzu hadasana shu'ba an abi ishaqa an abi ahwas an abdullahi qala kana nabi sallallahu alaihi wasallama yad'u annabi yana roƙon Allah yace allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal gina kaga wadata annan ma roƙon Allah yake Allah ya wadatar da shi sahaba ya gaske kaga wannan ruwai ko kai wacce ko kuma kai Allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal gina kaga da ita da wannan da wannan ruwai wanda muslim ya fito ta didde ne didde ka roƙi menene wadata na wannan mata hi karfi tun da wannan muslim ya fito ta Allahumma inni as'aluka bi huda wattuka wal afafa wal gina da wannan hikima na Allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal gina sai ce wa qala ashabuna an amru wattuqa kenan kaga kabe da shi Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa wal afafa wal gina Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa wal afafa wal gina kenan kaga wannan addu'a ce Allah ya wadatar da kai in kana ka rabu da gidan haya ka rabu da abin hawa na kwarai Allah ya sauƙaƙe ma komi ai mai yi hadisai can baya ai masihar duniya hairin alherin duniya ka sami gida na kwarai ka sami abin hawa na kwarai ka sami mace ta gari shine hudu ne abu uku ne min sa'adatin أربعة من السعادة arba'atun min sa'ada abu hudu ne su ne dadin duniya abu nawa dadin duniya rawar ko المرأة الصالحة almar'a saliya mace ta gari ومسكن eh الواسع eh saboda ai mugun mace ce ba an ka tare wani ba matar shi ta mutu an ji ana mai gaisuwa yake ta kuka yana kwala kuka aka ce annabi ya hana ai kuka ya ce a a kuka da nake Allah dan Allah gallaza mata a azaba ne to kaka ba a ce ba almayitu yu'azu bi bibi ne ai me- wanda ya mutu ana mai azaba da mutuwai بكاء سعيد.
da mutuwa mai mai kuka ɗan wani ko to shi ba ta tashi ta mutu sai ke ta kuka a ka hadisi annabi ya hana ya ce a a dan a ƙara mata azaba ne nake kuka to kaga irin wani ai ba mace ce ba ta gari kenan sa'adatul mar- eh, sa'ada arzikin duniya na farko ka samu mace ta gari na biyu ومسكن الواسع wa maskanul wasi da gida mai yalwa ka san cin mutunci sai gidan haya sai kana gidan haya za a ce an sa auren dan mai gidan mataka ana mata kiso a rika leka ana auna dillali yana bubbuga gidan haka ko ba ka ne to ba dillali yana buga wajen mutum hudu da dillalin unguwai da babban dillalin da wanda ya san gidan ana wa mataka kitso tana salon a ce ku kusa a shiga a hudu kashmir ita ana bubbuga gida za a saida ko kuwa ce an sa auren dan mai gidan sauran wata guda shine almaskadu wasi da wani samun gida naka a gari mai yalwa yana cikin sa'adar duniya kenan kana wannan addu'a Allah sai kashi sai kuma ومركبا هنيء da abin hawa na kirki ba tsohon windi ba duk inda ka bakata tana cirewa eh duk inda ka bakata da kura kata tana cirewa duk unguwa an san ka hannunka ya baki irin sai kuma وجار الصالح wajar salu da makwabci da kirki ka san mugu makwabci ai kullu kuna faɗa ya sako gwalolo ana ruwa ya huda ma gida diyanka sun diyan shi sun ba diyanka kashi matan ku suna faɗa kaga ai duniya ba ta yi ba to dan wannan ka rika da arba'atun kan min ash-shiqara
to kuma in ka samu wannan guda hudun kaga shine dadin duniya na warko al-mar'atu as-su' mace ta gari markab abin hawa na kirki su gida ba naka ne ba ta dama kai baya makwabcin kirki wani su ne daɗin duniya to ya zaka ka samu wani daɗin duniya sai ka rika wani addai din mai sassu daɗin duniya zai yi sai ya rika wani addai kai ta yin ta kai ta yin ta yi allah ya sabbaba ma ka samu gidan ka samu matar ta kware ka samu makwabcin kware ka samu in ma wundin ne dai na kirki da kai da mariya ta yi sai ya ce Jika.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني to kaga ita ma wanda addu'a duk wai wanzu Buhari a adabul Qur'an ya shiga addu'o'i ne addu'o'i addu'o'i ne kuma addu'o'i garanti wanda annabi yake kuma ya koyar kenan shi ne zambi tai kenan kan mu rika wuce mu mu rika kwatafta kenan shi kuma da yace hadisina ya hayya bin Musa Musa al-Khudai hadisina al-Waqi ibn Jarah hadisina Sa'ad bin Aus an Bilal bin Yahya an Shutayr bin Shakal bin Humaydin daga shutairi dan shakal dan humaydin an abihi daga baban shi waye baban shi shakal bin humayd kuma shi ne sahabi shakal bin humayd kenan shutair ya samu hadisi daga baban shi wane ne baban shi shine shakal dan humaydin shakal dan humaydin kala yace kulta dace ya rasulullah ya manzan Allah sabai a kullun zuwa suke gurin annabi ya koya musu ko to ga shakal ya zo shakal da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah allimni du'a koya mini addu'a ya manzan Allah an tafi'u wadda za ta amfanar da ni a nan duniya shi shatar kawai ba ta yi ba annabi ba ni kaza ba ni kaza kawai ta yi wa annabi koya min addu'a da za ta amfanar da ni ga wata ruwaya sai ma da ya zo gurin annabi har annabi kai koya mai addu'a sai da ya kama hannun shi ya kama kawo da shi Allah yana tahiya yana koya mai yana har da cewa kenan kaga su practice suke sahabi lokacin da yake koya mai wani addu'a ga wata ruwa ya haidi halarci da kamar kama shi haka kamar kana koya mata abu yana hudi yana hudi yana hudi yana hudi annabi bai rauba bai rauba da shakal bin humayd sai da shakal bin humayd ya halarci wannan addu'a da zama hudi ita addu'a ga ta ne tace Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri mani a wannan al'ada wani faradi ta zo a wannan sigai amma dai a ashabus sunan ahmad ashabul masanid ahmad kuma ashabu sunan abu dauda da tirmidhi da sa'i sai ta zo ta maimaita sharri sharri sai ta ce allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri mani kaga aina yayi matsa ta bice ba sharri kaza sharri kaza kenan ka dauko ruwaya abu dauda da tirmidhi sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri kalbi wa min sharri mani abuwa guda nawa guda biyar in kuma kace ma Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa kalbi wa sharri mani ita wannan adat ka ce Allahumma ya Allah afini ka tsare ni Allah kai me ka tsare ni min sharri sam'i daga sharrin ji na abin da nake ji wa basari daga sharrin ganina wa lisani daga sharrin halshena wa kalbi daga sharrin zuciyata wa sharrin mani daga sharrin maniyina yana nin sharrin maniyina albasha ko zina ka kai to abin da zai baka maki wai wannan wa zamanin annabi ne sahabi wanda ya ga annabi ido da ido doro doro ya je ce a koya mai abin da zai amfane shi annabi ce mai kayi adda Allah kare ka daga sharrin ganinka da sharrin jinka da sharrin harshenka da sharrin zuciyarka da sharrin maniyinka to ina mu yanzu karni na nomiki eh karni na goma sha biyar ko wannan kadai ba sai wasu sallar da ta ishe ka ko karatu kake nema sai an watso ma wani abu ko da shashin karatu kake sai an watso ko da shashin karatu kake a saula sai an watso ma haram ka gani eh ka shiga wai ka shiga ka ce ka baliman zaka ne ma kana da shashi na karatu sai an watsu ma wata ka gani ko da shashin karatu kake to ina su wai sahabbai wancan suna ganin madina kowace da niqabi da kaza da kaza da kaza babu gidan disco babu gidan rawa babu babu babu babu an ce wannan adda to ina mu yanzu ka auna gani ina mu yanzu ya koya mai wannan adda ina mu yanzu na farko ce Allah yana yana neman tsari da bi Allah ma'afi ne Allah ina ne ka kare ni ko Allah ka kare ne ce Allah ma'afi ne Allah ka kare ne min sharri daga sharrin jin ka kashi shi zai je ya jiyo ma giba ya jiyo ma ƙarya ya jiyo ma wani fajirci ya jiyo ma waka ya jiyo ma yi da mutum duka duka duka shi yi zai jiwa amma in kana wannan addu'a sai Allah ya kare ka ba ka ji ba in za yi wata ƙarya a gaban ka ko za yi wata giba ko za yi da wani sai ka ga in kana wannan addu'a Allah zai kare ba an karanta ba a yi a gaban ka nabi ya ce wa basari ko da ido ka san dai kasiyatul ariyatul ko ina ne salular da kullun kallo tele kullun kallo kenan Allah kare ka daga wani sai ce kuma wa min sharrin mani daga mani na kenan ka kai alfasha ko zina sai kuma yace wa min sharri lisani halshina in kana wani adda sai Allah ya kare ma halshenka ba za ka rika yawan kwadi ba in zaka wado wani abu ma sai dai ka wada alheri amma dai ai halshen nan in ya fara tar tar tar tar, tar shi yake yanka ka sai kuma yace wa min sharri qalbi zuciyarka ai zuciyarka da gani wasu cututtuka ai Allah in baka adda Allah yake sanya ma kai baka sakara da su da kai cutar hasada da kai ta girman kai da kai ta kaza ta kaza duk sai kaga kana da su kai baka sani ba amma dai kana wannan adda Allah ya kare ka daga sharrin zuciyarka sai Allah huda ba cutar mi hasada cutar mi bakin ciki cutar mi keta cutar mi girman kai ai kana ga mutun ya gama da koina amma sai ga yana cutar hasada ka san hasada ai da kadan kadan kadan kadan kadan take shiga mutum kana da hasada ba kana da hasada ba zan ga mutum daga na ka sake saula ce sai yayi kuna tare a gida ko abokin ka ne ka sake saula ce shi ba makwabci ya sake bota alakwar ka sake belo ko ka sake yi sai ya sake ka ga wani cutar bishe take shiga shi shi bai sani ba ko ko cutar bi keta ko bakin ciki ko wani abubuwa kenan in kana wannan abuwa sai Allah kare ka daga wannan to kaga sahabin manzon Allah fa a zamanin manzon Allah a karni na farko a Madina garin manzo inda duk babu wannan abubuwan aka ce wannan adda balle mu yanzu kuma ga tabbata wahala Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i in ka sa in ka zo a wannan ruwaya Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri mani ba wahala ba Allahumma inni Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri mani in ka koma ruwaya ahmad da kuma ashabu sunan abu dauda wa tirmidhi da nisa'i sai suka ce ruwaya ta zo allahumma inni a'udhu bika sai ta ka a'udhu ma allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri mani duwa da kai dide ci kenan ka ce gaba ɗaya cikin ka Allah kare ka dan duniya da muke zuwa sai da neman kare ubangiji sai ya ce qala waqi'un mani ya'ni az-zina wal kenan sai fasarta ma aina ya ce wa min sharri mani daga sharrin mani mani na kenan sai ya ce ma waqi shi wanda ya rawaito hadisin sai ya ce abinda yake ni mani ya'ani az-zina wal fujur yana ni Allah ya kare ka da yin zina ko kuma da yin wani alfajirci sai ya ce قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي ويسر ويسر الهدى لي to kaga wannan ita ma wannan addu'a ita ma ga ta karama ita ma hadathana al-qabisatu hadathana sufyanu an amr bin murra an abdullah bin haris an taliq bin qais an abdullah bin abbas daga abdullah dan abbas abdullah dan abbas yace kana nabiyyu annabi ya kasance ya kulu yana yawan yin wannan addu'a yana cewa allahumma a inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wayassir hudali wannan ruwa ce kuma ashabu sunan abu dauda tirmizi ibn maja sun hudota kuma ibn hibban da hakim ma sun hudota ruwa ce sahihiya kenan kaga ta ma addu'a ce ba ta taka kara ta karya ba me take ni ka ce Allahumma a'inni Allah ka taimake ni Allah kai mi ka taimake ni wala in alayya kakka taimaki wani a kaina a cikin rayuwa kenan duk abin da zaka yi Allah ya taimake ka duk wani mai ma hasada mai kiyayya mai mai mai ka Allah ya taimake ka akai akan kai te- ka Allah ya taimake shi akan ka kenan kan wani ya samu wani galaba akan ka kullun ka zama to kana gaban kowa aniya kowa ta mishi kullun kai ne ne sama kenan shine kace Allahumma ya ubangiji a inni Allah ka taimake ni wala tu in alayya kakka taimaki wani a kaina wansurni Allah ka bani nasara wala tansur alayya kakka ba wani nasara a kaina wayassir hudali Allah ka daidaita ka sauƙaƙa shiriyata ai shiriyar nan da kake yi na musulunci kai kaza kai kaza in Allah bai shirya ba duniyar da muke ciki ai wata guguwa sai ta dai da kai ko wani aboki ya ja da kai ko zamani ya tai da kai tun da aiwata nan duk wani abubuwan Allah bai shirye wannan waye sulhu da yakin da gani ita ma wannan shirye fa da gani sai kana adda Allah shirye kai da da kai kan musulunci kana nan kana zuwa kana kaza kana kaza ai ba a jarraba ka ka wani gurin ai malamai su yi wani mataki na jarraba imani da yanzu kana nan ai kana wani abubuwan baka bar shi dan Allah ma ai kana bari danwa dan mutane ba kana bari eh ai shi ne wanda ya kama rahil da jarraba imani ya ce ka ɗauki mutum ka ɗauki mutum ka sauya mai yanzu gana ana ƙila in zai wani abuwa can yana ga mala in zai wani abuwa can yana ga inna shi in zai wani abuwa can yana ga wani wanshi in zai wani abuwa can yana ga wani ko to ɗauka shi timak ka huda shi daga nijar ɗin gaba ɗaya ka kai shi kuma ka sa shi daula a wani guri kuma ana gitta ana gitta a kai shi to in ya tsere da wannan to wannan ko yana tsere to ai da wannan adda ake ketare wannan ai cikin jin raba imani sai ka hau condition condition ta kirki kudi yana zuma da ko ina ka hau condition ta kirki kudi yana zuma bai cin condition in ka hau ta kudi hallo kuma babu idan kumya a gurin Allah ne kadai ai ana zaka wani abuwan dan wani mai nasiya tunda da tsoron imani ka kana tsoron nasiya uwayenka ko malamuka ko wani mai da sauran ƴan kumya ka ko to za a ɗauke ka inda duk babu wannan kaje nesa ma kai wa kotonu kawai ajiye ka kuma kana cikin daula an dora ka ita jin wajen goma haka to kaga a nan sai kudi suna zoma ko ina yaminan washi malam yan goma goma suna zawa mota mai tsada mai sanyi gida mai sanyi komai da kwai kuma ga yarinta kuma ga kasiyatin ariyatin ma'ilatin mamailatin kenan kaga sai da irin wannan wayassir huda Allah ka shirya da shirya ta kenan duk inda matakin da zaka hau ko wani aboki ko wani dan uwa ko wani abu kai sabke ka daga shari'ar musulunci shine take ne kan zamani ya canza ka ko aboki ya canza ka ko wani aiki ya canza ka kenan ita ce wani adai kuma Allah ya taimake ka abu sa duk wani kowa Allah ya taimake ka ita ce adai ta karshe ko ya take adai Allahumma a inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wayassir huda li wa yassir huda li Allah ka taimake ni kaka taimaki wani a kaina Allah ka bani nasara kaka ba wani nasara a kaina Allah ka sauƙaƙa shiriya ta ta je da sauƙi har in je kabari a haka daga nan sai mu tsaya kenan abinda dai resume na magana addu'o'i ne na annabi sallallahu alaihi wasallama mu duka mu yi kokari muna yi kuma a cikinmu da ke da kwai jama'a a samu wani ya rika ɗan rubuta su da turanci da raba mutane don a ƙari gaba ɗaya a samu a ɗan rika rubuta su tun da ƙananan addu'o'i ne kuma su ne zan mi ta yi yanzu babu kitabu da awata ne eh kun yi ku ustazan masu rubuta da francis kenan su rika rubuta su kamar ayi wannan zu irin ƙananan addu'o'in a rika rubuta ana baza mutane